والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حسبنا الله ونعم الوكيل bayan haka muna ƙara gode wa Allah maɗaukacin sarki wanda ya samar da mu ya raya mu ya ba mu lafiya ya ba mu ikon halartar wannan mazauni mai albarka na mulkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallama a wannan farfajiya ta Alhaji Bala mai yadi a unguwar Kuntau Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa alkhairi na ji daɗi na ji daɗi na ji daɗi da ganin kusa kun yan uwa waɗanda suke nan da waɗanda sun tafi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara haɗa mu a cikin soyayyar shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama Allah ya karɓa mana kuma alkawarinsa ya faɗa almar'u ma'aman a habba mutum yana nan tare da wanda yake so Anas ya ce bayan musulunci da muka shiga to mu ji daɗi ba wanda ya ratsa kowa fiye da wannan kalmar da muka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda da ya ce muna ta tsardar mu musulunta kowane musulmi yana buƙatar in ya mutu shiga aljanna to amma kowa a zuciyarsa da kuma in mun zauna a keɓance muna ɗarɗar idan shugaba ya yi wa fati za ta aljanna to amma aljannarsa ta manyan mutane can maɗaukakiya ba kowa ne yake da irin aikinsa ba ba kowa ne yake da irin motsi irin nasa ba ba kowa yake da kusanci irin nasa ba saboda haka mu yace ko mun mutu ko da mun dace mun samu shiga aljanna to mu muna ta ƙasa shugaba yana ta ƙololuwa ta sama to amma wannan kalmar da annabi ya faɗa wannan mutumin da ya zo wajensa cewa ka kwanta da hankalinka almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so to sai muka ji mun samu nutsuwa wannan kuma ba anas ba ai duk kowa ma ya ji wannan mun samu nutsuwa mun samu nutsuwa inda dai an samu wani mutum da ba musulmi ba ne yana rindinar kafirai ya yaƙi shugaba da mutanensa har ma ya yi sanadin ɗaukar ran wasu da yawa daga mutanen manzon Allah amma kuma Allah cikin ikonsa sabuka ilayyar kitab sai littafin riga ke yin riga ya zuwa gare shi sai Allah ya jefa imani a zuciyarsa sai ya zo wajen manzon Allah sai sama ta ya rasulullahi ni na zo ne yanzu na karɓi musulunci a wajenka kaji kaji kaji kaji yadda aka yi da so da aka aka lakana masa musulunci ya musulunta ya ce to yanzu zan koma wajen mutanen da na fito daga gare su yadda na yi wa wasu daga cikin jama'ar ka yanzu jama'ar mu har su karza rayukansu to zan koma cikin waɗancan kafin su gane ni na zamu da ɗan kakkau da wasu sai ya koma kuwa ya sauki wannan ya saru wannan ya sauki wannan ya taru wannan da yawa suka faɗi sai daga baya suka gano mutumin nan yanzu ba tare ke da su ba nan da nan aka yi masa kofar rago aka yi masa makami a makata suka kada shi aka karɓi ransa lokacin da ya rasu aka zo a gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin nan da ya musulunta a wajen kaɗazu ai mutanen da yadda aka gaji aka yi sun gaji ya ce ye aka ce kwarai kuwa ya ce yana ina ku nuna mushi yana ina ku nuna mushi aka zo aka nuna wannan mutumin gashi a kwance manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a kansa ya ce wanda yake son ya ga dan aljanna wanda bai taɓa yi wa Allah sujada ko kwaya ɗaya ba to ya kalli wannan mutumin gashi la ilaha illallah muhammadu rasulullah kwaya ɗaya ya faɗa amma ga inda Allah ya kai shi sau daga ya wanda yanzu nan ya musulunta sai wancan aikin da ya yi amma ba sallah ba azumi ba zakka ba hajji amma gashi manzo Allah ya ce ya tafi aljanna ya tafi aljanna to yaya wanda Allah ya taimake shi rayuwar gaba ɗaya mu dama ba mu san kafircin ba ma to tun muna tsatso ake la ilaha illallah da mu mun sha ruwanta mun sha gumunta mun tsotse ta an motsa da mu an faɗe ta da mu an yi ta an yi ta an yi ta da mu an yi ruku'u da mu an yi sujada da mu an yi karatu da mu an yi abubuwa da yawa da mu tun muna tsatso har muka fita daga tsatsan mahaifinmu maza muka shiga ainihin wato mahaifin mahaifinmu mata aka ci gaba da yin wannan aikin da mu aka ci gaba da yi da mu tun ina ciki ake maulidi da ni tun ina tsatso ake maulidi da ni tun ina ciki ake sallah da ni sai ina ciki aka abubuwa na alkhairi da ni Allah ga wata Allah na fito an rene ni da wannan aikin wannan aikin ne ya karfafe ni wannan aikin na tsotsa na rayu wannan aikin na tsotsa na yi tafiya wannan aikin na tsotsa na zama saurayi wannan aikin ne ya sa har na zama mai furfura yanzu man shabba ala shay'in shabare wanda ya tashi ya yi ƙuruci akan wani abu to haka zai yi furfura a kansa mala billahi dan abbas mala billahi dan umar dan umar dan zai dan umar a wani mauludin ta islam wanda aka fara haihuwa sai ji umar dan kaddaf shine mutum na arba'in a shiga musulunci daga mutum talatin da takwas ba wanda ya musulunta zai hamza dan abdulmuttalib shine na mutum na talatin da tara mutum na arba'in sai dai umar dan khattab Allah ya kare da shi da ya kaga shine na arba'in yana nan yana nan yana nan yana nan duk wanda ya musulunta tsawon lokacin nan ba wanda aka yi wa haihuwa ba wanda aka yi wa haihuwa sai kaɗan ran na aka ce mata sai dai umar ta haihu ta haifa ɗa namiji ya zo wajen manzon Allah sai zama ya ce matata ta haihu ya rasulallah ta haifi ɗa namiji kuma na sa masa sunan mahaifinka abdullahi shine awwalu maulukin fil islam yan uwa kun ji karatu cikin karatu ko karatu cikin karatu azu malam aruf yayi mana faitoci akan mahaifin shugaba sallallahu dan Allah waye taba jin waye taba jin sayyidi Usmanu dan Affan ya haifi ɗa ya sa wa sunan dan Affan. Wa ya taɓa jin sayyidi Umar dan Khattab ya haifi ɗa ya sa wa sunan dan Khattab. Wa ya taɓa jin sayyidi Aliyu dan Abi Talib ya haifi ɗa ya sanya wa ɗan sunansa Abu Talib. Me yasa? Saboda ba musulmi ba ne. amma ga shi an haifa ɗa an sa masa abdullahi sunan mahaifan annabi muhammad sarzaba kuma an zo an gaya wa annabi annabi ya buga tambi ya yadda annabi ya buga tambi ya yadda da sayyidi abdullahi ba musulmi ba ne zai yadda a sa wannan sunan annabi muhammad yan uwa kun ji wannan to shi da kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an haifan mai yaya ta farko Zainab ta biyu Ruqayya ta uku Ummu Kulsum na hudu Qasim shi ake masa alkunya abul kasim to ɗansa na biyar sai ya sa masa abdullahi sai ya sa masa abdullahi a gidan ba a faɗar suna cewa ake da yaran a tsayyib ko kuma a tsahir irin abun nan da idan an haifan maɗa ka sa sunan mahaifinka ko ka sa sunan kakanka ba a faɗar sunan yaran a gidan ko sai dai a ce ko mubarak ko a ce baban gida ko a ce ko a ce ko a ce ko a ce ina fata an gane amma annabi Muhammad sallallahu alaihi an haifan madda ya sa sunan mahaifinsa domin mahaifinsa musulmi ne ba kafiri bane a bakin mugayen mutane musulmi ne saboda haka an sa masa suna Abdullahi kuma yake yi masa lakabi da Atsayyib yana yi masa lakabi da Abahir saboda haka duk mutumin da ya cewa mahaifin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba musulmi bane ko kuma ya mutu yana kaza kaza ko yanzu yana wuta to shine dan wuta shine dan wuta yanzu yake neman abokan tafiya wuta wanda ya yarda da shi to shi kenan ainihin ka ba shi guzuri da Allah a gidajenmu za ka wuce gida ɗaya biyu babu amina a gidan zai yiwu amina sunan mahaifiyar shugaban annabi muhammad sallallahu alaihi saboda haka duk gidan da kaje akwai amina a gidan ko uwar mai gidan ko kakar mai gidan ko kanwar mai gidan ko yar mai gidan ko ko ko ko ko ko da kafira ce za a sa wannan sunan ba za a sa ba wannan a kiyaye mana waɗannan abubuwan dole ne mai ta faɗa mai ta faɗa da mu ne muke ta faɗa muna ta faɗa ta kun farfaci amma alhamdulillah na ga yanzu duk malamai an yi rubuta ko eh dama tsoron wai karka yi zancen ka takuna a doke ka to mu wani dare ne mai jemage bai gari ba wani dare ne jemage bai gari ba babu abin da ba a doke mu a kai ba babu abin da ba a zage mu a kai ba to ba za mu daina faɗa ba kuma ba ma tsoron uban kowa sai mun fita duk mutumin da ya ce mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallama yan wuta ne shine dan wuta shine dan wuta shine dan wuta za mu faɗi wannan za mu ci gaba da faɗa muna raye za mu faɗa ranta muka mutu dama mun reni ƴaƴa na jikinmu da ƴaƴanmu na ruhi za a ci gaba da faɗa ba za a daina ba saboda haka mutum ya mutu sai dai abdullahi ɗan aljanna ne mutum ya mutu sai da amina yar aljanna ce mutum ya mutu a kakanninsa akwai amina a kakanninsa akwai abdullahi dan uwa ku riƙe mana wannan kar a daina faɗa shi yasa muke zo da ƴan ƙananan yaran mu ma dan su ji wannan aikin mu ma haka ji muka ji a wajen iyayenmu muna ƴan ƙanana kuma za mu ci gaba da yi za mu ci gaba da yi Allah subhanahu wataala ya tsare mu da ƴan uwa a ƙarshe abubuwan da zan faɗa ina son kowa daga cikinmu a nutsa muke dama amma a ƙara nutsuwa wuraren nan na maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wata irin makaranta ce makaranta ce dama kana majlisuhu majlisul ilmi mazaunin manzon Allah sallallahu alaihi mazauni ne na ilimi wa waqari waje ne na nutsuwa wa sakinatin waje ne na nutsuwa da nutsuwa cikin nutsuwa wa hayain wajen annabi Muhammad sallallahu waje ne na kunya annabi yake ce mana alhaya'u la ya'ti illa bi khairi kunya ba ta zuwa sai da alkhairi a wani wajen yana cewa alhaya'u khairun kulluhu kunya gaba ɗayan ta alkhairi ce a wani wajen yana cewa alhaya'u wal imanu qurina jami'an da kunya da imani an haɗa su ne an gwama su gaba ɗaya tare idan rufi a aduhuma idan aka ɗauke ɗaya rufi al'akar ta a ɗauke ɗayan ma idan ba ka da kunya to ba ka da imani idan ba ka da imani to ba ka da kunya in ba ki da kunya ba ki da imani in ba ki da imani ba ki da kunya saboda haka ma nake gaya wa samari har ma gwarazan in ka je neman auren wata yarinya ka ganta fiki fiki ka ganta fiki-fiki ka ganta fiki-fiki an gane ko tana zazzare ido ba ta jin nauyin ta roƙe ka ba ta jin nauyin ba ta jin nauyin ba ta jin nauyin to ka yi a hankali da wannan ka yi a hankali da wannan yarinyar bisa kyakkyawan zato ba 'yar islamiyya ba ce idan kuma 'yar islamiyya ce mai faci ce to ka yi a hankali da aurenta saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana alhaya'u wal imanu qurina jami'an da kunya da imani an hada su ne gaba ɗaya tare eh fa idza rufi'a haduma da an dauke ɗayan to rufi'a da akhar an dauke ɗayan ma saboda haka wajibi ne abinda nake so na faɗa a wuraren maulidi ba kurum iya tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu rika ji ba ba kurum ina faɗi tarihin mu girgiza kai mu jinjina an mai waka ne ya yi neman liki ba iya nan ba ba iya nan ba wani yana da kyau amma lokaci ma ya yi yanzu alhamdulillah Allah saka malaman islamiyyu malaman islamiyyu birni da ƙauye dare da rana duk sun ɗauke wa ma malamai wannan nauyin yanzu idan ka tara yan ƙananan yaran nan yan ƙananan yaran nan da ga su nan idan su ba sa bacci ko ba sa jin bacci ba kuma za su yi bacci ba duk wanda ka tambaye shi kai ya sunan annabinka zai ce annabi Muhammad da ka tambaye shi ya sunan mahaifinsa zai ce maka Abdullahi da ka tambaye shi ya sunan mahaifiyarsa zai gaya maka Amina da ka tambaye shi a wani gari aka haifi annabi Muhammad zan zama zai ce maka a Makka ina ya koma bayan zamansa a Makka zai gaya maka a madina yanzu a ina kabarinsa yake zai gaya ma yana madina ya sunan ƴaƴansa jin zai gaya ma ya sunan kakansa zai gaya ma ya sunan ya sunan jikokinsa jin zai gaya ma a daidai wannan lokacin fa an ka tambaye yaron mai yiwuwa an ka tambaye shi ya sunan ka ya gaya masa ya gaya maka in ka ce ya sunan babanka sai ya ce abba sai ya ce abba annabi aula bil mu'minina min anfusih kaga yaro ya gane cewa annabi Muhammad ya fi babansa dan ya san sunan annabi ya san sunan mahaifin annabi ya san sunan mahaifiyar annabi ya san sunan kakan annabi ya san sunan garin da aka haifa annabi ya san sunan garin da annabi ya kaura amma an ka tambaye shi a ina aka haifi babanka wallahi sai ba bai sani ba watakila an kace ya sunan baba ka zai ce umma umma kuma dinin duniya iya abin da zai faɗa ma kenan yan uwa kun gane malamai islamiyya sun dauke mana wannan aiki sun yi ko to ku taimaka a wajen taimaka musu kar ku rakwala din salihin ya da'u lahu ko ɗa na gari da yake ke don ubanka ba almajirai ne ba ba almajirai ba ne almajirai sun wata zanka-zanka ta banza wallahi almajirai na makaranta alkurani almajiran makarantar islamiyya a ai kalan lahu kalan rasulullahi sai a bakin su idan baban gona ya mutu baban gona idan ya mutu a jami'a ake zuwa a ɗauko wani dakta dan boko ya zai matsala idan za a daura auren yar gwamna wani wani datta dan boko ake zuwa ya daura auren idan babu gwamna ta mutu wani wani dan boko ake zuwa ya yi mata sallah ina zuwa ya suke yin sallar malaman alqur'ani sai da wallahi wallahi muna jan kunnan muna jan kunnan gwamnoni muna jan kunnan kwamishinoni muna jan kunnan jami'an tsaro muna jan kunnan waɗanda suke sakin baki ga makarantun alkur'ani ga makarantun islamiyya wallahi ni zan yi jagoranci billahi ladi ba za mu rika kyale su ba ba za mu rika kyale su ba ko kun san yanzu an kai ba lokacin da idan ka gina makaranta idan ka sa mata suna waye-waye al'islamiyya to duk taimakon da ake kawowa na gwamnatin tarayya da taimakon da ake kawowa da taimakon da ake kawo na kasashen waje ko ka san yan an gane tare da dan makarantar ka waye waye islamiyya wannan taimakon ko ka san ba kai a ciki an ka gamo da wani mara kunyan darakta ma sai ma zai yi wala ga ta wala da za ka yarda in baka shawara da an je an cire islamiyya din nan da an je an cire islamiyya din nan a cikin littafin nan ku bayan da kudin karajin iyayenmu da kakanninmu aka gina duk makarantar bokan da take lungu da sako na ƙauyukan Najeriya kudaden iyayenmu ne sun ga makarantar boko guda ɗari to guda tasa'in da takwas gwamnati ta gina da dukiyar iyayenmu da kakanninmu da da za a ga makarantar islamiyya kwaya biyu a ce gwamnati ta gina amma an ga makarantar alkur'ani da makarantar islamiyya in ga guda ɗari to tasa'in da takwas jama'a ne suka gina da canta su ɗangoce gwamnati ta gina ƙwaya biyu makarantar alkur'ani in ga gamsu a attachment suke wani ne ya ba da gareji wani ne ya ba da sauransa wani ne ya zo yan rum ya kwakwaso kuɗin ya zo ya samu wata yan rumfa ya ɗan zizara a nan makarantar Kur'ani da Islamiyya a nan suke karatu Allah sarki. Yanzu alhamdulillah ni na gode wa Allah ina da makarantu guda shida yanzu a ƙasar nan. Ina da makarantu guda shida a ƙasar nan. Guda ɗaya ce kurin nake a Tajima. Amma guda biyar kaf da babbar hera gwadata a Kwatiri. Babbar hera gwadata a Kwatiri. Gini ne cikin gini kan gini. ba kungiya ba ce ko ba kwamiti ba ne ina da rajinta a ƙofar ruwa ina da rajinta a tudun fulani ina da rajinta a garin abuja ina da rajinta a garin kakanninmu audara a jigawa ba wacce take a tatiman kuna ɗaya ce wasu mutane a alfa suka matsa na zo na buɗe musu refi a nan ne muke zaune a filin wani ya ba mu aro ina fatan Allah ya bani dukiyar da zan je da sai fili kuma mu gina. Sau da ya ‘yan uwa, lallai ina jan hankalinku, ku yi ƙoƙari, ku tabbatar da, ku tabbatar da ainihin wato waɗannan makarantu mun yi musu gata, ina fata an gane. Mun yi musu gata, to abin da nake so na jira a kai kuma, ‘ya'yan uwa mu yi ƙoƙari, mu tabbatar da idan mun zo wajen maulidin manzon Allah. sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba kurin da ce ka ji labarin ka ji tarihin ka girgira kai a so ake ka yi tsayi abubuwan da aka faɗa to ka ɗauki wani gimshiki kwaya ɗaya ka ɗabbaka a rayuwarka ka ɗabbaka a rayuwarka kai saurayi ka zo wajen maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah sa ka jerin maganganunmu muna cewa kai saurayi ba kai babu askin banza ba kai babu askin banza irin kazau na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alil kazau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi